بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يبارك لي وفيكم وأن يجمعنا على ما يرضيه muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar lahadi 8 ga watan zulhijja a shekara ta 1434 wadda take daidai da 13 ga watan goma watan da ake sema oktoba a shekara ta 2013 a ci gaba da karatunmu na siran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga littafin arhik al-maktum kafin fara karatun muna tambihi dai ga 'yan uwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe tara ga wannan wata wato wanda shine ranar arfa yana da muhimmanci 'yan uwa musulmi su san muhimmancin wannan rana da kuma azumtarta azumin ranar arfa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansa yake cewa a tasibu alallahi an yi kafira a sanata almaduya wallaci ba daha wato ina sa ran ina wato kyakkyawan zaton Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada a kai ba da ladan da zai zama wato yin azumin zai kankare wa mutum laifukan da ya aikata a shekarar da ta gabata da kuma shekarar mai zuwa haka ma'ana idan mutum ya yi azumin ranar arfa kamar ya yi azumin da za a kankare masa shekara biyu ne yana zunubi muna fata allah maɗaukaki ya samu dace da yin azumin da ikhlasi domin allah kuma allah ya karɓe shi ya kankare mana zunubanmu wanda kullum a cikinsu muke allah ya sare mana ci gaba da wannan karatunmu za mu tashi yau inda malami ke cewa ko bayan ya gama kawo mana sababin da ya sa aka yi yakin banun nadir aka fidda su aka kore su to ya kawo mana wannan sababi na farko gwargwadon riwayar muhammad ibn ishaq ibn yasar nan ne ya zama tashi ko inda yake cewa hadhihi khulasatu ma rawahu ibn ishaq wa ammatu ahli siyar haula hadhihi al-ghazwa wannan abin da muka ji a baya na yadda aka yaki yahudawan banu nadir da yadda aka kore su suka fita daga gidajensu a madina shine gwargwadon abinda muhammad ibn ishaq ibn yasar babban malamin sira din nan ya ruwaito da shi da mafi yawan malaman sira dangane da wannan yakin samma sai ke cewa wa kadrawa abu dawuda amma abu dawud wannan dai mai littafin sanane sunan abu dawud Sulaiman ibn al-Ash'af wanda ya rasu 275 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abdurrazzaq da kuma Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani wanda ya rasu 212 a 211 daidai shi kuma a cikin littafin sa al-Musannaf wa ghayruhuma da wasu malaman wanda dai ba su ba sun ruwaito sababan akhara haula hadhihi al-ghazwa wani sababin daban ba wannan wanda ibn ishaq da malaman sira suka ambata ba shine zai kawo mana yace wa huwa gashi annahu lamma kanat waqa'atu badr yayin da yakin badar ya kasance ma'ana bayan an yi yakin badar fakatabat kuffaru quraish ba'da waqa'ati badr ila al-yahud sai aka samu cewa kafiran quraishawa sun rubuta wasiƙa zuwa ga yahudawa yahudawa ku kun san a madina suke su ne waɗannan banu nadir banu ƙainuka da kuma wato banu ƙuraiza wanda suke madina mushirikan makka sai suka rubuto wasiƙa zuwa ga waɗannan yahudawa suna ce musu innakum ahlul halqati wal husun ku fa su ku fa ku aka sani ku ne ma'abuta makami da kuma ganuwa da tsaro da kuka katange kanku halka na ana nufin asilah wa innakum latuqatilunna sahibana aw lanaf'alanna kaza wa kaza kuma muna gaya muku muna muku kashedi ko dai ku yaƙi wannan abokin namu ma'ana ɗan uwan namu suna nufin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmi ko dai ku yaƙe shi in ba haka ba mu kuma za mu aikata kaza da kaza da kaza ma'ana suka tsorata su wala yahulu bainana wa baina khadami nisaikum shay'un kuma babu wani abu da zai shiga tsakaninmu da munduwoyin matanku ma'ana za su ci musu mutunci ta bangaren matansu shine abin da suke nufi khadam nan ana nufin al-khalakhil gashi ne ya fassara mana wa huwa al-khalakhil shine wannan munduwa na kasa na me ake ce masa abin da suke sa a kafa mai kara mata suna sa a korin su wani abin ado da can da mu wannan ana amma dai yanzu ko to mutacce na tafiya ana gane ta ana jin ta to wannan abin suna nufin ba abin da zai shiga tsakaninmu da matanku ko wannan irin abin da suke sawa a kafa na matanku suna nufin za su ci mutuncinsu ta ɓangaren matansu falamma balaga kitabuhum al-yahuda yayin da wannan rubutun ko takaddar ta su kafirin ƙwarai ta je wa yahudawa ajma'at banun nadir alal gadr a lokacin banun nadir suka haɗu ra'ayinsu ya haɗu wuri guda akan cewa za su ci amana za su yaudara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa arsalu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ukhruj ilaina fi 30 rajulan ka fito mana mu haɗu da kai cikin mutum 30 min ashabika daga sahabbanka ma'ana ka fito kai da mutum talatin daga sahabbanka wal nakhruj fi 30 habran mu kuma za mu fito da malaman mu guda talatin su ma habr ana nufin malamai jam'in su shine ahbar ahbarin yahudawa yace hatta naltaqi fi makani kaza har mu hadu a wuri kaza nasafun bainana wa bainakum abinda zai zama tsakiya daidai walida tsakaninmu da ku mana ga inda kuke ga inda muke mana akan hanya daga unguwarmu zuwa cikin madina to tsakiya za a tsaya shine abin da ke nufin nasafun bainana wa bainakum ko kuma ya zama adadinku da namu daidai wa daida fa yasma'u minka sai su ji maganarka fa in saddaquka in sun gaskata ka wa amanu bika kuma sun yi imani da kai amanna kulluna mu ma duk sai mu imani saboda malaman mu sun yi imani kaga mu ma dole sai mu imani haka suka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 30 min ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo wannan magana ta su ya yadda ya dauki mutum 30 daga cikin sahabbansa suka fita wa kharaja ilaihi 30 habran min yahuda haka nan malamai talatin daga cikin yahuda su ma suka fito hatta idza barazu fi burazin min al-ard har sai da suka fito wani fili na ƙasa shine fi barazin min al-ard wani fili daga ƙasa qala ba'du al-yahudi li ba'd sai wasu daga cikin yahudawa suka ce wa sashen su kaifa takhlusuna ilayhi ma'ana sai aka samu wasu masu basira suka ce wa manyan ku kuwa bayan Allah nan ya kuke tsammanin za ku kubuta daga hannun wannan mutumin wa ma'ahu 30 rajulan min ashabihi ga mutum 30 daga cikin sahabbansa suna tare da shi kulluhum yuhibbu an yamuta qablahu bayan ko kun san halin su kowanne ɗaya daga cikin su so yake a ce ya riga shi mutuwa ya riga annabi mutuwa ya za a ku yadda ya zo muku da adadi irin wannan mai yawa daidai wa daida da ku ai ba ku yi dabara ba fa arsalu ilaihi sai suka sake aikawa gare shi bayan da ya fito sai aka aika masa kaifa tafhamu wa nafhamu wa nahnu 60 rajulan yaya tsakaninmu za a samu fahimtar juna ka fahimta mu ma mu fahimta bayan ko mun kai mutum 60 mutum 60 ai sun yi yawan a ce a tattauna tattaunawa ta fahimta kaga za su abin nasu shine ma'anan wa nahnu ai wal halu annana nahnu da mu da ku 60 rajulan mun hadu ga 30 ga 30 nawa kaga mutum 60 mutum 60 ko in magana za a tattauna ba za a fahimci juna sosai ba yau ukhruj fi thalathatin min ashabika kaga rashin adalci sun rage abin gaba ɗaya ma zuwa mutum uku ka fito cikin mutum uku mana ku uku wa yakhruju ilayka thalatu thalathatun min ulama'ina za a samu malamai guda uku daga cikin musu ma za su fito falyasma'u minka sai su saurare ka su ji abin da kake tafi da shi fa in amanu bika amanna kulluna wa saddaqnaka in sun yi imani da kai dukkan mu za mu yi imani da kai kuma mu gaskata ka fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallama fi thalathati nafarin min ashabihi annabi sallallahu alaihi wa ya fito tare da mutum uku daga cikin sahabbansa wajtamalu su ko yahudawa ishtamalu suka dauki suka ɓoye cikin rigunansu alal khanajir suka ɗauki wuƙaƙe jam'in khanjar khanjar wuƙa daga da ake ce mu daga yawwa suka kowanne a cikinsu ya ɗauki wuƙa mai kaifi mai zartuwa wa aradu alfatka bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nufinsu shine su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsalat imra'atun nasihatun min banin nadir ila bani akhiha sai aka samu wata mata daga cikin yahudawan banin nadir din mai nasiha shine imra'atun nasiha mai nasiha tana nasiha ila bani akhiha zuwa ga ƴaƴan dan uwanta wa huwa rajulun muslimun min al-ansar ta aika wani daga cikin ƴaƴan uwanta wato wani mutum ne daga cikin mutanen madina a cikin musulmi wata bayahudiyar mai san alheri sai ta aiko zuwa ga wani dan uwanta masu alaka a cikin mutanen madina ba lalle a cikin waɗannan mutum ukun da aka taho da su ba ma'ana wani dai daga cikin mutanen madina a cikin al'ansar fa akhbarathu khabara ma aradat banu nadir min al-ghadr bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta bashi labarin abinda wannan yahudawa na banu nadir suke kukkullawa suka tsara na yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'akbala a huha sari'an sai wannan mutumin madina da ya ji labarin abinda wannan mata ta aiko masa sai ya fita sari'an da gaggawa hatta adrakan nabiya sallallahu alaihi wasallam har ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske shi fasarrahu bi khabarihim sai sirranta masa labarin qabla an yasila an-nabiyya sallallahu qabla an yasila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim kafin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa ga Yahudawa da inda aka yi alƙawari za a faraja annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya dawo gida a kun ga ba zancen zuwa tunda ya san ga dalili falamma kana min al-ghad da gari ya waye gada alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kata'i bil katatib ko bil kata'ibi ya waye gari ya musu sammako da rindina ta yaƙi fahasarahum ya kewaye su ya zagaye su wa qala lahum yace da su innakum la ta'manuna indi illa bi ahdin tu'ahidunani alayhi ku ba waɗanda za a amincewa bane mu zauna lafiya da ku sai da alƙawari alƙawarin da za ku yi mini ni da ku yanzu ku ɗauki alƙawari akan abin da zan gaya muku fa abau an yi ahdan sai suka ƙi su ba shi alkawari suka ce su ba su ɗauki wani yarjejeniya ba za su yi wata yarjejeniya da shi ba tsakaninsu da shi faƙatalahum yau mahum dalika huwa wal musulmun shi kenan annabi sallallahu sai ce to ai shi kenan sai yaƙi annabi sallallahu ya yaƙe su shi da musulmi a wannan wuni baki ɗaya sun magada algada sannan washe gari kuma har yanzu ya tafi da safe ala bani quraiza zuwa yahudawan banu quraiza bil khayli wal kata'ibi da dawaki da kuma rundunar yaki wa taraka banin nadir ya bar su banin nadir ya koma unguwar banin quraiza kuna gane abun wada'ahum ila an yu'ahiduhu ya kira su su banin quraiza kenan ko su ma su bashi alƙawari su din fa'ahaduhu sai suka bashi alƙawarin cewa mu mun yi alƙawari yanzu zamu zauna da kai lafiya kaza da kaza in aka sake wani abu to mu ne fansarafa anhum sai baro su suwa su banin nadir yawwa sai baro banin nadir wa gada ila banin ya baro kai banu qurayza nake son ce sai baro banu qurayza wa gada ila banin nadir bil kata'ib sai sake komawa wurin wato banin nadir da rindinarsa ta yaki faƙatalahum hatta nazalu alal jala ya yaƙe su ya yaƙe su har sai da suka yadda suka sauko akan hukuncinsa suka amince da cewa a fidda su a kore su shine aljala shine da Allah madauki ba mu labari walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya aljalaa ma'ana kura a fidda su wa ala anna lahum ma aqallatil ibilu kuma suka yadda da cewa za su ɗauki abin da raƙumi zai iya ɗauka shine abin da za su fita da shi illal halqa sai makami wal halqatu as-silahu abin da ake wanda halqa shine as-silah kamata ya fassara mana a baya ba anan batun da ya faɗi kalmar da zo mun karanta faja'at banu nadir sai banu nadir suka zo wahtamalu ma aqallat iblun min amti'atihim wa abwabi buyutihim wa khashabiha suka ɗauko abinda raƙuma za su iya ɗauka daga kayansu da ƙofofinsu da kuma wato itatuwa na rufin ɗakunansu har suka ɓaɓɓalle gidajen kamar da muka ji a wancan riwaya ɗin ta muhammad bin ishaq fakanu yukhribuna buyutahum sai suka kasance suna ruguza gidajensu fayahdimunaha su ruguza su har ƙasa su lalata gidan su ruguza shi fayahmiluna ma wafaqahum min khashabiha sai su dauki abin da zasu iya dauka na wato itatuwan rufin gidan wa kana jala'uhum dhalika wannan korar da aka yi musu ita ce awwala hashrin nasi ila sham shine farkon koran mutane da aka yi zuwa ƙasar sham wannan ita ce ƙarshen riwayar abdurrazzaq as-sanani da kuma abu dawud as-sijistani a cikin littafansu da kuma wasu dai malaman kamar da yake a cikin wasu daga cikin riwayoyin malamai da suka kawo wannan kissa din kamar da malami ambata mana kun ga dai kenan wannan yaki na banu nadir yana da sababi nawa riwaya guda biyu ce ta sababin kowace dai an gina yakin ne sakamakon yaudarar da yahudawa suka yi in an bi waccan maganar kissar amr ibn hadrami da ya kashe wasu mutum biyu daga cikin ba amr ibn hadrami ba kai ko amr ibn umayyah ad-damri amr ibn umayyah ad-damri da ya kashe wasu mutum biyu daga cikin bani kalb a bani kilab annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da alƙawari da su yace dole sai ya biya diyar su shine ya taho wurin yahudawa akan su ba da kasan su na diya bisa alƙawari da aka yi shine suka ce ya zauna za su je su kawo masa suka tsara za su je hudu tsannuka a kansa su kashe shi mala'ika ya gaya masa ya tashi ya dawo madina aka tashi kuma aka je aka yi wannan zagaye aka yi musu ƙawanya ɗin kuma aka yaƙe su aka fidda su ko wannan riwayar ko kuma wannan ta cewa ya fito da shi da mutum talatin suka zo suka soke suka mai da shi mutum uku za a tattauna akan idan suka saurare shi suka ji maganganunsa za su yi imani da shi kowanne ne dai a ƙarshe ga abin da ya auku an dai koru banun nadir daga madina to wannan kenan sai abu na gaba shine ghazwatu najd sai yakin najd asalin kalmar najd in aka ce najdu ana nufin almakanul murtafi wuri madaukaki wuri mai tudu inda yake da tuddan ƙasa da yawa ka iya cewa jigawa shi ake nufi da najd kamar da muke da jigayi yawa tudu da kwari haka to najd abin da ake nufi kenan kasancewar a ariyar gabashin madina da kuma inda ya bangaren riyadh akwai waɗannan wurare masu irin tuddai don haka akwai najdu ba guda ɗaya ba ce akwai najdun jaziratul arab nan ita ake ce ma najdin wajen riyadh ana ce mata najdu akwai najd kuma ta iraki ita ce gabashi a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake ishara zuwa ga cewa qarnu shaytan zai fito da yace najd kuma da aka tambayi da ake roƙon sa da yake addu'a Allah ya sa albarka a Madina wani ce fi najdina yayi shiru yana ishara ne zuwa ga najdin iraki ba najdin jaziratul arabiya ba domin ya ishara zuwa ga najdin iraki nan ne masdarin fitina nan ne fitina take tasowa nan ne ba zaman lafiya kuma abin haka yake tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba da wani labarin har yau duk mai san gaskiya ya san Iraki ake magana ana amma zaka ji wasu malamai da sufaye da shi'a kullun suka ce najd sai sai najdin inda Muhammad bin Abdul ya fito tsohon najdu nan ne kaza da kaza da kaza zaka ji suna irin wannan magana la'alla kun taba ji hmm to ba shi ake nufi ba ana magana najdin Iraki yawa najdin iraki inda yake faɗan nan ne kashe-kashe za su zo fitina babu zaman lafiya kuma kamar da kuka sani har zuwa yau din nan ba a samu zaman lafiya ba a iraki tun wancan lokaci allah maɗauki ya sauƙi to ghazwatu najdin yaƙin najdu ya ce wa bi hadhan nasri da wannan nasara allazi ahrazahu almuslimuna wadda musulmi suka samu fi ghazwati bani nadir a yaƙin bani nadir wannan nasara da musulmi suka samu duna qitalin wa tadhiyatin ba tare da yaƙi da kuma wato sai da rai ba tawattada sultanuhum fil madinati sai karfin mulkin musulmi ya ƙara karfi tawattada ai ma'ana qawiya sai mulkin musulmi da kamun kasassu sai ƙara karfi tun daga abin da ya faru an ga cewa yahudawa da ake kulla makirci tare da su ake haɗa kai da su daga kafiran makka to an gama da yahudawan banin nadir kuma dama su ne suka fi karfi a cikin yahudawan da suke madina wata khazalal munafiquna anil jahri bi kaidihim shikenan kuma sai munafikai dama waɗanda suke taimaka musu sune wa waɗannan yahudawa da'iman ba yahuda yana tare da munafikai munafikai da'iman sun fi jin daɗin su goyawa bayan yahudawa da'iman haka wannan abu yake to yahudawa ko in ce munafikai kai na madina suka yi takhazuli suka rasa mai taimakon su shine takhazala mutum ya gajiya ba shi da mai taimako anil jahri bi kaidihim suka kasa bayyana wannan makirci nasu wa amkana lirrasul sallallahu alaihi wasallam an yatafarraga liqam'il a'rabi tun daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu dama shine amkana suna cewa yafi fasaha kace amkana rasula ba amkana lirrasuli ba duk dai ana faɗi ba matsala wa amkana lirrasuli sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar an yatafarraga ya ware ya samu lokaci liƙam'il arabi ya yi maganin larabawan ƙauye a tumbuke su shine ƙam'i a gama da su allazina azau almuslimi na ba'a da uhudin wanda suka cutar da musulmi bayan yakin uhud ai mun san larabawan ƙauye tsakanin makka da madina akwai ƙabilu daban-daban wanda ƙauyuka ne sahara ne da unguwanninsu kamar irin rigar fulani haka suke zaune da 'yan dabbobinsu raƙuma da shanu da kuma awaki suna zaune da su to waɗannan mutane ai mun san cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wakilai su je su kai wa'azi wani gari su kai saƙon musulunci waɗannan mutanen akan hanya ba su suke kakkashe su ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura damarar yanzu kuma su za a yaka tunda yanzu ya gama da yahudawa a madina ba shi da tashin hankali da su domin kun ga yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbar manufarsu ita ce dama mai a kintsa hanya a ba da hanya ga musulunci ya kai inda bai kai ba in har za a aika wakilai su je su yi tallan musulunci a kan hanya a samu waɗanda za su dakatar da su to dole ne ya zama cewa an kintsaye da za a yi maganinsu to daga shi ne wannan yakin da zamu ji shi ne gazuwa tunaji allazina azawul musulmi na ba'da uhud wa tawathabu suka rika zabura ala bu'uth du'ati a mission asalin bu'uth bi'tha abinda ake nufi shine tawagar da za a aike ta don ta kai sako shine da turanci suke cewa mission daga nan aka sami kalmar mission da aka samu mu kuma nan bahaushe in yace mission yana nufin suwa kirista saboda su kiristoci kafin su zo su yi mana mulkin mallaka ma'ana kamar Birtaniya da su binnan Portugal su Portugal dama su suka fara sa kafa su a Afirka kafin wasu su germany da suka zo kasashenmu suka mammallake su har aka yi taron 1824 ne ko ko 94 aka tattauna yadda za a yi a gutsutsura kasashen afirka kafin a yi wannan sai da aka turo ba'ithat ba'ithat jam'in ba'ath ne ba'ath ana nufin mission tawaga da za ta zo don yada kiristanci kafin nan dama ta hanyar kasuwanci suka fara zuwa aka kamar nan a Najeriya aka bude Royal Niger Company shi ya fara zuwa ya ta binciken abin nan cinikin bayi ne da kuma sauran harkar kasuwanci da haka ake zuwa sai kuma explorers sai ta zagayawa su ga yadda gari yake da ƙasa take a ga yaya jama'ar suke ya irin su ya tunanin su ya kabilun su ya za iya zaunar da su su zauna lafiya ko kuwa za iya raba su ƙasa ƙasa ko in ce guri-guri daban-daban suka yi musu wannan dabarar suka aika mu sannan kuma aka turo masu yada addini sannan daga baya kuma sai makami ya zo sai karfi sannan sai kwace ƙasa to wannan asalin kalmar mishin ba wai kowanne abu da ka ji an ce mishin ana nufin kirista ba ana nufin duk tawagar da aka tura su mutane su yi wani abu to waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura zuwa wasu mutane domin da'awa su waɗannan larabawan ƙauyen tawathabu alaihi in an ce tawathabu suna zabura su kai musu hari wusubi ana nufin zabura yaqtuluna rijalahum ko rijalaha suna kashe mazajen wannan tawaga fi nadhalatin wa kufrani wato ta wata hanya ta kaskanci da wulakanci kisa irin na wulakanci shine nadhala ana cewa insan nadhil ko nadhlun ma'ana khasisun mutumin da bashi da mutunci bai gaji wato alheri ba a gidansu kuma sannan bai san darajar kowa ba shine ake cewa nadhlun da zalun ba da zayun ba wa kufranin da kuma kafirci ma'ana kasan irin kisan da suka yi a musamman a bi'ru ma'una da muka karanta ko na wulakanci ne da kaskanci da aka yi wa musulmi wa balagat bihimul jur'atu har tsaurin ido da tsaurin zuciya ya kai su ila an aradu alqiyama bi jarri ghazwatin alal madina har suka yi tunanin za su jawo yaki gaba ɗaya ma su yaki garin madina baki ɗaya fa qabla an yaquma an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi ta'dibi ulaika al-ghadirin kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗauki matakin maganin waɗannan mayaudara na ƙalac ilaihi istikhbaratul madinati ‘yan leƙen asirin musulmi a madina suka kawo masa labari bi ta hashudi jumu'il badwi wal arab cewa gafa larabawan ƙauye can sun haɗu shine bi ta hashudi ta hashud shine taruwa wuri guda larabawan ƙauye suka haɗu min bani muharib daga kabilan bani muharib wa bani sa'alabata da kuma bani sa'alaba min ghatafan daga babbar kabilar ghatafan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari ai ga su can sun taru a hanya za su yi cin mutunci fasara annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-khuruj annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggawa ya fita ya jushu fayafi najd yana bin saharan najd fayafi jam'in fayaf fayaf ana nufin sahara filin sahara fitar wanda ba komai din nan inda zaka iya tafiya kilomita da yawa babu ko bishiya shine take nufi da fayafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutsa shine manan ya jushu ya rika kutsa wannan wato sahara yana tafiya wa yalqa buzur al ko wa yulqi nan kuskure yasa bai sa ya umba ko in ce ana wani ba yalqa bane an ce yalqa yana haduwa yulqi yana jefa buzur al wato iri iri iri na wato tsoro fi af'idati ula'ikal badu a zukatan waɗannan badawa haka hausawan yanzu suke kiran larabawan ƙauye badawa kasan ba haushe din da yake samu kalma sai ya mai da ita hausa albadu ana nufin mutanen da suke zaune a jeji ana kiransu badu saboda a gidajensu badiyatu a bayyane suke kowa na hangowa daga nesa zaka dango zaka hango dakunan su ba ganuwa shi ake nufi da badu da ma aslan don haka mutanen da suke zaune a jeji a sahara daga nesa ma zaka hango su su ake nufi da badu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai rika jefa tsoro a zukatan waɗannan mutane alqusa waɗanda suke masu taurin zuciya kun san laraban kauye kafin ka samu mutum mai taurin zuciya irin su zaka sha wahala ko ina dai ba laraban kauye ba kawai duk mutumin kauye duk inda yake wanda yake ya saba zama da dabbobi to za ka ga kasuwa ta fi ƙarfi a zuciyarsa ma'ana ya fi sauran mutanen birni bushewar zuciya ai kun san wannan ko a nan waɗanda suke zaune a jeji can jeji su kaɗai daga su sai dabbobin su ba sa mu'amala da mutane to suna tasirantuwa da inda suke shi yasa malamai suke tattaunawa akan ko in ce wani lokaci malaman ilmin nafs ai mun san ilmin nafs psychology yawwa suna dirasar halayen dan adam me yasa ake samun wasu mutane da zuciya mai zafi wasu mutanen kuma masu sauki wasu jahilai wasu rashin basira yanzu misali akwai wani lokaci da wani malami yake tattauna me yasa halin yan afirka ya zama irin wannan halin yan afirka allah ya yi su in ka kalli mu mu yan afirka mu haddani da a ciki ba wai wasu bane da mu Allah ya yi mutane 'yan afirka in ka bi su a ɗaiɗaikunsu ko ɗaiɗaikunmu za ka ga muna da mutane masu basira zakakurai a ilimi ka sa su a aji tare da kowane irin jinsi za ka ga mutanenmu sun iya su fahimci karatu kuma hasi na ɗaya a jarabawa a abubuwa amma samu 'yan afirka ka tara su wuri ɗaya ka ce su haɗa kansu su zauna lafiya su yadda da wani ya shugabance su to ka samu tashin hankali wannan ita ce ɗabi'ar dubbakar fata kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba galibi in dai ba so shine wasu mutane suke tattaunawa me yake sawa haka ne kasashen afirka muke da irin wannan tunanin ba ma san mu haɗa kai kowa kullun tunaninsa shi in ba shi ba komai ya lalace tare da cewa shi kadai in ka bar shi zai iya kintsa abubuwa shi kadai ya iya yana da basira zai rubuta ma littafi ya fahimci abubuwa amma haɗa shi da wani wani ya haƙuri ya bi wani a zauna lafiya a ce wane ne zai jagorance mu ka gamu da tashi hankali haka ake har zuwa yau kuma shi ya jawo aka ci samu saukin a gutsutsura mudinnan ai wancan abubuwa da aka yi na mulkin mallaka to wasu malaman a tattauna da suke a irin wannan sukan ce meye sababi shin rayuwa ce ta rashin karfin civilization rashin wayewa ce akan ba mu samu wani tsohon karatu ya zo mana ba shi yasa ko kuwa wasu su ce asalin ginin halittarmu ne haka wasu sai a ba ginin halitta bane inda ginin halitta ne ai a tarihi an taba yin wasu ba anan aka yi su shehu dan fodiyo ba me dalilin cin nasarar su da faduwar waɗanda suka zo bayan su da kuma faduwar waɗanda suka zo kafin su har yanzu wato in dai akwai wani tunani ɗaya da zai iya hada al'umma to babu abin da ya kai tunani da tsari irin na addini in za a samu mutane a ilmantar da su shi kuma su fahimce shi yadda ya kamata fahimta yadda ya kamata ba son zuciya a ciki to insha Allahu za a samu cin nasara kamar yadda su shehu dan fodiyo suka ci nasara aka hada al'umman nan aka yi shugabanci musulunci ne a shugabance kuma sannan ga tasirinsa har zuwa yanzu yadda suka ci nasara to abin da zai iya sa mutane su ci nasara shine a samu wannan abun guda ɗaya da aka yadda da shi amma in ba musulunci ba ba abin da zai iya haɗa mutane saboda kowa zai tunanin ko kabilarsa ko garinsu ko unguwarsu ko gidansu tarihin gidan wani da makamanci kuma sannan ba zai iya sakin wannan gidan ko kabilar ko garin ba akan ya haɗu da 'yan wani garin su zauna ɗaya a ƙarƙashin wani suna ba zai iya ba ai muna da wannan ko kun san wannan abu to ba abin da zai mana maganin wallahi halaye da muke ciki wallahi idan ba mun koma mun duba a kowace rayuwa menene zai mana amfani kuma mai riko da shi ba in har kowa kullun tunaninsa shi kansa in ba shi ba ta ɓare ta lalace gaba ɗaya kowa ya rasa to babu inda al'umma za su ci gaba allah maɗauki ya kimsa mana waɗannan tunani wasu mutanen da ina cikin masu wannan tunanin kamar mu baƙaƙen fata ne kawai jinsin kasancewar muna baƙaƙe ne ya ja mana wannan abu in ka duba tarihi kuma sai ga saɓanin haka amma in ka duba kuma inda baƙar fata suke zaune da farar fata me za ka gani za ka ga farar fatan nan suna da haɗin kai da zama lafiya tsakaninsu nisbiyan ina nufin relatively in dai ka kwatanta ne ba wai koyaushe haka abin yake ba za ka iya samun saɓanin haka amma yanzu ko yanzu amerika ka duba amerika da zaman da suke fararensu ka je unguwannin bakar fata ka gani me yake faruwa inda duk rashin tarbiyya take da halaye marasa kyau da kuma crime yawan aikata jarima da laifi sace-sace fashi da makami fyaɗe ga mata da sauransu ya fi yawa agun bakaki haka ne ko ba haka ka je duk inda za ka samu da farare da bakaki suke zaune za ka ga cewa halin bakakin ya fi abin allah wadai wannan shi ma saboda rashin shugabancin da zai shirya su da halayensu da bin wani wato wani tsarin tunani guda ɗaya ban sani ba la'alla ku yarda ko ku saba min akan wannan tunanin amma dai yana cikin abin da malaman bincike da dirasar halayya dan adam suke faɗi kun samu fita daga karatun mu mun shiga wani abu daban me ya kai mu wannan zancen ne zancen mutanen ƙauye da rayuwar ƙauye ko to Allah ya shi mu da ƙauyenci duk inda ƙauyenci yake to akwai jahilci kamar da bahaushe ke cewa ko ƙauye garin su kare ba mai sha'awar ya zauna a cikinka to shine ke cewa hatta la yu'awidu manakirahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dan ya yake su dan kar su komo zuwa ga wannan wato ayyukan mummunan ayyuka da suke aikatawa allati irtakabaha ikhwanuhum ma'al muslimin wanda 'yan uwansu a harkar bi'ir ma'una suka aikata wa musulmi ma'ana don kada su sake maimaita irin wancan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirin zai yaƙe su a yi maganin su wa adha al-a'rabu alladhina maradu ala an-nahbi was-satwi su ko waɗannan al-a'rabu laraban ƙauyen nan adha me yake nufi ai asbahu suka wayi gari mun san daga cikin yan uwan kana da ake cewa ko kana wa akhawatuha a larabci akwai waɗannan su adha asbaha gada da makamantun waɗannan a su wannan larabawan ƙauye suka wayi gari maradu waɗanda suka doge alan nahabi wajen kwace da sata shine nahab fashi da makami wasatoi da kuma wato kama mutane da zalunci ma'ana su zalunci mutane su kwace musu kashi ne batsushi shiddatul batsushi shi ake nufi da asatu sirin jayi a kansu la yasma'una bi muqaddami almuslimina illa hadharu wa tamanna'u fi ru'usil jibali ba za su ji labarin cewa ga musulmi nan sun taho sai face sun koma saman dutse sun buya ma'ana suna jin cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho tare da tawaga za a yake su to sai su haukan duwatsu sai su buya ka shi mutumin da ba gida ne dama da shi ba gidan dama tanti ne ba komai a ciki in ya kora dabbobin suka yi bayan dutse shi ma haukan dutse shikenan garin ya tashi kuna wucewa sai su dawo kuma su sake zama to haka suka rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ne وتمنعوا في رؤوس الجبال يسي وهكذا أرحب المسلمون هذه القبائل المغيرة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتي يتصورة وأن قبيلو ما سكي هلي يتصورة تاسو وخلطوا بمشاعرهم الرعب يتاكد wato abin da suke ji dinnan ya takuda musu shi da tsoro ya firgita su thumma raja'u ila almadinati aminin sannan musulmi suka sake dawowa madina cikin zaman lafiya cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali an tsorata waɗancan mutane wa qad dhakara ahlul magazi ma'abuta rubuce rubuce asira wasiyar sun rubuta bi hadha sadad a wannan wuri sun faɗi ghazwatan muayyanatan wani yaƙi ayyananne غزاها المسلمون وند مسلمي سكي في أرض نجد أكسر نجد في شهر ربيع الثاني وتؤوتا ربيع الآخر أو جماد الأولى كوكما جماد الأولى الشكالة هدو ويسمع ويسمون هذه الغزوة ما لمن سيرا إن سنا كلا وانا ياكي بغزوة ذات الرقاع نن يا جماعة وانا ذات غزوة نجد ما يكي سوي مغانا أنا wani abu ne da malaman sira suka yi yake ganin kuskure ne shi wannan mai littafin shi ne ke so ya kawo gyara a kai cewa ya shahara malaman sira a littafansu sun ambaci wani yaƙi mai suna ghazwati zatin riƙa suka ce an yi shi a wannan wata wannan wata watan jumadan akhira ko kuma ababinan rabi'in al'akhir ko kuma jumada al'ula aka yi wannan yaƙi suna kiran wannan yaƙi zatin riƙa to shi ne ke so ya kawo gyara ce asalin zatin riƙa gaskiya ba a wannan lokacin aka yi shi ba kun gane kawai shi ne abin da duk zai gaya mana anan har zuwa ƙarshen magana da ya faɗa sai ce amma hukukul gazuwa ce amma aukuwar wannan yaƙi khilala hadhihi mudda a wannan tsakani fa huwa amrun taqtadhihi dhuruful madinati to wani lamari ne wanda halin da ake ciki a madina ya hukunta a iya yi mun gani ma'ana za a iya samun an yi yaƙi amma hakika ni ba a yi ba amma dai halin da ake ciki ya kai a ce an yi fa inna a mausima ghazwati badrin domin kuwa cin kasuwar badar shine ma'ana abinda aka cika a yaƙin badar allati kana qad tawa'ada biha abu sufyan wanda abu sufyan ya alƙawarin cewa za a yi hinan sirafihi min uhud lokacin da ya bar a filin yakin uhud in ba manta ba lokacin da aka gama yakin uhud abu sufyan me yace ai ya ce wa musulmi in kun isa mu haɗu wani karo na biyu a badar ya faɗi wannan aiko yau to wannan karan shine yake faɗar cewa kana qad iktaraba wannan alƙawarin da ya musu ya kusa alƙawarin da abu sufyan yayi da su musulmi suka yadda cewa a zo a haɗu ɗin lokacin ya kusa yace wa ikhla'al madina kuma a ce an bar madina ma'a tarkil badwi wal a'rabi ala tamarrudihim wa ghatrasatihim tare da cewa a bar waɗannan larabawan ƙauye akan wato wannan tawaye da suke yi da kuma ƙarfin da suke so su yi amfani da shi su zo su rinjayi madina ko su yaƙi a madina ko su kawo hari wal khuruj li mithli hadha al liqa ar rahib a fita domin wannan haduwa abin tsoro lam yakun min masalihi siyasiyya min masalihi siyasati al hurubi qat'an to a fita irin wannan yaƙi baya cikin maslaha ta siyasar yaƙi me wannan malami yake zance ne so yake faɗa mana a cikin littafan sira an rubuta cewa an yi wani yaƙi a wannan tsakanin wannan lokacin da muke ciki da muke karantawa amma sai yake so ya ce mana gaskiya na'am ya cancanta a yi wannan yaƙi amma in mun lura da cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawari da Abu Sufyan za a sake haduwa wani yaƙin a Badar ya kusa to babu wasa maslaha ta siyasar yaƙi a je a shiga wannan yaƙin mai suna zatar riƙa'i bayan an san ga wannan alƙawarin ya kusa don haka shi yana ganin ba a yi wancan yaƙi na zatin riƙa'i ba ba a nan lokacin ba a wannan lokacin aka yi shi ba kuna fahimtar abin hmm? sai ce bal kana la budda min khaddi shaukatihim yace babu makawa sai an wato tumbuke karfin waɗannan wato al'arab wa kaffi sharrihin a kame sharrinsu ƙablal huruji kafin a fita limithli hadhihi al-hurubil kabira zuwa wannan yaki babba wanda za a hadu da quraishawa allati kanu yatawaqqa'una wuqu'aha fi rihabi badr wanda suke tsammanin cewa zai auku a wurin yakin badr wa amma zalika wa amma anna tilka al-ghazwa amma cewa wancan yaki allati qada har rasulu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya shugabance shi fi rabi'in al-akhir rabi'in al-akhir aw jumada al-ula sanata 40 ghazwata zatar riqa fala yasih a kira wannan yaki cewa sunansa zatar riqa yace bai inganta ba bai inganta ba a kira wannan yaki zatar riqa yace fa inna ghazwata zatar riqa shahidaha abu huraira domin ko wannan yaki da ake ce ma zatar riqa wanda zai zo nan gaba zamu je a shekara ta bakwai aka yi shi to abu huraira yana cikin waɗanda suka halacce shi wa abu musa al-ash'ari da abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma wa kana islamu abi huraira qabla ghazwati khaybara bi ayyam musuluntar abu huraira ko bata samu ba sai kwana wato kaɗan kafin yakin khaibar dab da yakin khaibar ya musulunta a shekara ta bakwai kun ga in aka ce zatul riqa'i shine wannan na bayan na shekara ta hudu to kaga kenan yaushe abu huraira ya musulunta har ya halatti yakin zatul riqa'i da haka kuskure ne ya auku a cikin littafan sira suka rubuta cewa yakin zatul riqa'i shine aka yi a wannan shekara ta hudu da muke karatun matsalolinta yanzu ba shekara ta bakwai ba a shekara ta bakwai wannan yaƙi ya auku bayan abu huraira ya halarci ya musulunta domin kuwa tabbas ya halarci wannan yaƙi kun gane dalilin nakadin wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne da malaman hadisi suke nakadin riwayoyi su yi nakadin matani su duban matani dama kun san malaman hadisi suna nakadi an ce nakadi shine bin diddigi kamar yadda masu harka da kuɗi kuɗin da ake na zinare da azurfa a gane wannan zinare ne mai kyau ba mu zayyaf ba ya suke yi ai sun san hanyar da suke bincike su gano na jabu da na kirki to wannan shi ake ce ma naqd saboda shi kansa kuɗi ana ce masa naqd nuqut asalin kalmar naqd na ilmin hadisi daga nan wannan kalmar ne sai nan kuma a ilmin hadisi in aka kawo hadisi malamai suna so su bincike shi suna binciken isnadi suna binciken mai kuma matani isnadi shine silsilar hanyar da aka karbo wannan hadisi matani kuma shine gundarin magana da take cikin hadisin abinda za a fahimta daga cikin hadisin sai a karanta a ce ai abu kaza akai abu kaza akai abu kaza akai to hanyar nakadi ta matani ita ce ɗaya daga cikin ta ita ce wannan shine zaka ga misali a ce wane yayi ruwaya daga wane sai wani malamai ce kai wannan akwai illa a wannan riwayar domin me duk da zahirin isnadin sahihi ne amma idan muka lura ai wane ba su haɗu da wane ba a tarihi saboda wane ya rasu ne tun shekara kaza shi ko wane ba a ma san labarinsa ba lokacin da ya musulunta shine lokaci kaza yaushe har suka haɗu da wane har ya karɓi riwaya don haka wannan riwayar da'ifa ce kun gane yana yin wannan to nan shine shi ma yayi mana irin wannan cewa aiko ya tabbata daga cikin waɗanda suka ruwaito labaran da suka yi wani abu suka gani da idansu a yakin zatar riƙa akwai abu musa al'ashari akwai kuma abu huraira to ya za a yi a ce wannan yaƙi mai suna zatar riƙa'i ya auku lokacin ko waɗannan mutum biyu duk basu musulunta ba ma ai kaga ba zai yi suroito abu cewa sun shiga da su aka yaƙi sun hakaito abubuwa alhali ko a lokacin mako musulunta ba su ba kun gane abu insha Allah to sai ke cewa wa kana islamu abi hurairah ta qabla ghazwati khaybar bi ayyam wa kadhalika abu musa al-ash'ari wafa annabi sallallahu alaihi wasallam bi khaybar haka nan abu musa al-ash'ari shi ma ai wannan shekara ta bakwai din ya musulunta ya dade da musulunta da yake mutumin yaman ne to daga baya ya taho kuma ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin khaybar kun ga ashe kenan bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a yakin Khaibar kuma tabbas yana da riwaya ya halarci yakin zatin riqa to ya za a yi a ce ko yakin yakin zatin riqa an yi shi a shekara ta hudu bayan kuwa Khaibar a shekara ta bakwai akai kun gane insha Allah an gane to mu je sai ce wa idan fa ghazwatu zatin riqa'i ba'da Khaibar don haka lalle dai ya kamata mu fahimta yakin zatin riqa'i bayan yakin badar aka yi shi a wai dullu ala ta'akhuriha ani sanatin rabi'a a annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla fiha salatal khawf babban abin da ke ƙara tabbatar mana cewa sai bayan shekara ta bakwai ne aka yi ai ma'ana bayan shekara ta biyar ne aka yi yakin zatar riqa shine annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki na zatar riqa'i sai da yi salatul khawf salatul khawf kuwa shine sai wakanat awwala shar'iyyati salati al-khawf fi ghazwati usfan a yakin usfan ne aka shar'anta cewa ayi a salati al-khawf shi kuma wannan a shar'anta wa mutane a saukar da aya cewa ayi salati al-khawf bayan wannan shekara ta hudin ne akai in ko yakin zatin riqai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar salati al-khawf a cikin sa ba zai yiwu ya zama cewa na shekara ta hudu bane kun fahimci abin wannan dalili na biyu kenan ƙari akan wancan dalilai sai ce wala khilafa anna ghazwata usfan ba tantama kuwa cewa yakin usfan kanat ba'd al-khandaq sai bayan yakin khandaq ma akai usfan to kun ga a lokacin sa aka saukar da cewa a rika salatul khawfi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lalle a sallar zat a yakin zatul riqa yayi salatul khawfi kaga kenan zatul riqa in dole ta zama ba wannan ta shekara ta hudu ba وكانت غزوة الخندق في أواخر السنة الخامسة أكرشان شكرا تبيرني هو أكياك الخندق وند ذا مزو مجيشي دفاتا منغان هنا to mu gaggauta mu karanta wannan ghazwatu badrin athaniya sai mu tsaya akanta na ga dai lokacin ya kusa mana sai ce walamma khadada almuslimuna shawkatal a'rabi bayan musulmi sun gama da sun wato cire in an ce khadada ma'ana naz'i da qata naza'a wa qata'a bayan musulmi sun cire karfin waɗannan larabawan ƙauye sun ruguza su sun gama da su wa kafkafu sharrahu kuma suka tunkuɗe sharrinsu shine kafkafu kafkafa bi ma'ana dafa'a bayan musulmi sun tunkuɗe sharrin waɗannan larabawan ƙauye kun ga an samu hanya ta miƙe kenan in an tura mutane don su je su yi wa'azi su kai sakon musulunci yanzu zuwa ko ina a cikin aljaziratul arabiya ba za a samu matsala ba larabawan kauye an gama da su waɗanda dama suka rage su ne a tattare suke guɗe mutanen makka ne yawwa sai kuma yahudawa ga su an gama an fara musu ɗauki daidai an gama da badun nazir saura ƙuraida suna nan to sai shi akhadhu yatajahhazuna limulaqati aduwwihim al-akbar sai musulmi suka dauki kuma matakin wato haduwa da babban abokin gabar su sune suwa ƙuraishawa musamman abu sufiyan a lokacin nan faƙadis ta dara al'amu shekara ta zagayo wa hadar al-mau'id lokacin da aka yi alƙawari ya yi al-madrub wanda aka buga ma a ƙuraishin tare da ƙuraishawa fi gazoce uhudin a lokacin yakin uhud wa hukka li muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi haƙƙi ne ya cancanta ga muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an ya khuruju cewa su fita a liwajihu abu sufyan wa qaumahu dan su tunkari su fuskanci abu sufyan da mutanansa wa an yudiru rahal harb ya zama su suke gudanar da ragamar suke jan ragamar yakin karratan ukhra wani karo daban hatta yastaqirra al-amru har ya zama cewa lamari na shugabanci da jagoranci ya tabbata li ahdal fariqaini ga a cikin kungiyoyin guda biyu wanda tafi shiriwa wa ajdaruhuma bil baqa'i wadda kuma tafi cancantar a ce ta wanzu kaga wace ce tafi cancantar ta wanzu al'ummar musulmi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa fi sha'ban dan haka a watan sha'ban sanata 40 a shekara ta hudu wanda shine ya daidai da january shekara ta 626 kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li maw'idihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa wannan alƙawari fi 1500 yana tare da mutum 1,500 ba a taba fitowa irin wannan adadin ba mutum 1,500 a baya dai yake nufi wa kanatil khailu asharata afras adadin dawaki goma wa hamala liwa'ahu ali ibn abi talib ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu shike dauke da wato tutar yaki wastakhlafa ala almadinati abdullah ibn rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da abdullah ibn rawaha shine shugaba a madina a lokacin ya kula da madina wanta ha ila badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike zuwa badr aka kai badr aka tsaya anan fa aqama biha yantadiru almushrikin ya tsaya anan yana jiran mushrikan su iso kaga shiri yayi shiri wa amma abu sufyan shi ko abu sufyan fa kharaja fi fi alfain shi kuma fito tare da tawagar mutum dubu biyu mutum dubu biyu min mushriki makkata daga mushrikan makka wa ma'ahum khamsuna farsan dokin su su kuma guda hamsin hattan taha ila marrid zahran har ya kai wani wuri ana ce masa marrid zahran har yanzu yana ana kiransa da wannan sunan ala bu'di marhalatin min makkata tsakanin sa da makka tafiyar marhala ɗaya ne an ce marhala ɗaya ana nufin tafiyar kwana ɗaya domin asalin kalmar marhala mai ma'anata makanu wad'ir rahli daga nan aka samu kalmar marhala wad'ir rahli ma'ana a ajiye kaya a huta ma'ana wurin zango kaga kuma matafi yakan yi zango ne inda zai kwana kun gane shi yasa suke cewa marhala ɗaya tsakanin gari domin lokacin ba zancen kilomita eh to shine abin da suke nufi a marhala ɗaya ne daga makka zuwa wannan wuri da ake cewa marr zahran ala budi marhalatin min makka fa nazala bi majanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya sauka a wani wuri ana ce masa majanna sunan wani ruwa ne ma'un fi tilka nahiya ruwa ne dake wannan area din kharaja abu sufyan min makkata ba annabi sallallahu alaihi abu sufyan nake nufi sai suka zauna a wannan wuri da ake ce majanna wa kharaja abu sufyan abu sufyan ya fito min makkata mutathaqilan yana jin nauyin fitowar fitowar a wannan karan abu sufyan ba da dadi ya fito ba baya son fitowar ma kwata kwata bari ma ku ji kuma abin inda zai kare yufakkiru fi uqbal qitali ma al muslimin yana tunanin sakamakon abin da zai biyo bayan yaki da musulmi wa kad akhadhahu ar-ru'b tsoro ya riga ya kama shi wastawlat ala mashairihi al-haiba kwarjini yayin rinjaye kwarjinin musulmi ya kama zuciyarsa ya rinjaye akan zuciyarsa da tunaninsa falamma nazala bi marr zahran yayin da ya sauka yayi zango a wannan wuri marr zahran khara azmuhu shikenan niyyarsa sai ta raunana shine ma'ana da'ufa azmuhu shine khara sai niyyarsa sai ta yi rauni azamarsa babu ita tsoro ya riga ya ruguza shi kasan kuma babbar matsala a yaƙi a ce ka tsorata ko ka je filin za a dawo da kai ka faɗi shi yasa ba a san dama a ce abokan in an kuna yaƙi da wasu a ce kun samu tsoro amfani kun ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda akan yi akan zagaya haka nan bayan sa zamanin khalifofi a samu wasu suna bi sahu sahun mayaka suna karanto ayoyi ayoyin samun shahada ayoyin ziga ayoyin gwarzanta mutane ka ganin da nan mutum jijiyoyinsa sun tashi to haka ake son za ta fi yage amma haka har aka tafi ana waiwaye ana tsoro ana tunanin to ya abin ne mu je ne ko kar mu ci to magana ta kare an faɗi to shine a lokacin nan shi Abu Sufyan ya fara samun wannan tsoro fahtala lirruju'i sai ya fara neman dabarar yadda za a koma shine fahtala ihtiyali shine kayi dabara kayi wayo lirruju'i na komawa gida wa qala li ashabi sai sai wa mutanansa ya ma'ashara quraishin ku ko ya quraishawa innahu la yasluh la yuslihukum illa amu khasbin babu fa abin da zai muku maslaha sai shekarar amfanin gona shekarar da aka samu amfanin gona shekarar da aka yi wato jake akwai ma'ana abin abin amfani dai a hannun mutane shine khasb shekarar yalwa ita ce kawai za ta yi muku amfani za ta gyara ku tar'auna fihi shajara za ku rika kiwon aminan dabbobin ku a bishiyoyi ma'ana kuna da bishiyoyi sun tsoro an samu ruwa kuma ga inda za ku kiwo ku kuma sami abin da za ku ci wa tashrabuna fihi labana kuna shan nono a ciki wa inna amakum hadha wannan shekarar ku da kuka fito amu jadbin shekarar fari ce kun ga wannan ku lalle dabara ce sai ce wa inni raji'un farji don haka ni dai ina ganin gaskiya ni kan zan koma ya kamata kuma ku komo magana ta kare sai suka dawo wa yabdu anna al-khawfa wal haibata tsoro da kwarjini kanat mustawliyatan ala mashair al-jaysh aidan yabdu ma'ana abu ya bayyana cewa ashe su ma mayakan da suka fito su dubu biyu daga cikin ƙurayshawan su kansu ashe su ma tsoron ya fara wato dabbe cikin zukatansu ya shiga cikinsu ya tsorata su faqad raja'an nasu wa lam yubdu ayya mu'aradatin li hadha ar-ra'y haka suka koma babu wanda yace kai a mu bamu yadda ba kaku a baya can lokacin aka taho badar ai haka suka ce da aka ce a koma wani ba su shawara suka ce abadan ai sai an je badar sai an yi kaza sai an sha giya sai an yi me to wannan karin da yace a koma sai duk aka shiru sai aka koma ne yace wala ayya israrin babu wanda ya nuna kuma wani israri dogewa kenan wa ilhahin da naci ala muwasalati sairi akan cewa a cigaba da tafiya li liqa'il muslimin dan hadi da musulmi wa amma almuslimun amma su musulmi fa aqamu bi badrin thamaniyata ayamin yantaziruna aladu su ko musulmi sai da suka zauna kwana takwas suna jiran mushrikai su zo ayyaki wa ba'u ma ma'ahum min at-tijara suka sai da abin da suka zo da shi na harkar kasuwanci farabihu bi dirhamin dirhamaini suka ci nasara suka ai suka suka ci ribar kowanne dirhami ɗaya da suka bayar suka ci ribar nawa dirhami guda biyu ma'ana suka ninka ribar abin da suka zo da shi na kasuwanci thumma raja'u ila almadinati suka sannan suka dawo madina wa qadim taqala zimamul mufaja'a ila aidihim a ragamar wato ko in ce ragamar ba da mamaki ta dawo hannunsu yanzu su suke ba wani mamaki ba su ake baiwa mamaki ba shi ma'anar mufaja'a wata wattadat haibatuhum kwarjininsu ya kara kama ƙasa fin nufusi a zukatan duk makauta kowa ya san yanzu fa musulmi sun kama ƙasa ba zancen kuma a tsorata su da wani abu wasadu alal mawqifi haka suka shugabanci wuri ya zama cewa lamari ya komo hannunsu wa tu'rafu hadhihi al wannan yakin an san shi da sunan bi badril maw'idi ana kiransa badrul maw'id ya girmi da badrul maw'id badar yaƙin badar na alƙawari saboda ai alƙawari ne aka aka koma ko wa badr athaniya ana kiransa badar na biyu kuma haka ne wa badr al-akhirah ko kuma a ce badar na ƙarshe tunda guda biyu ne an yi na farko an yi ga wannan shine na ƙarshe wa badar as-sughra ko kuma a ce yaƙin badar ƙarami wancan babban da aka yi na farko shine babba duk waɗannan guda sunaye nawa guda hudu to duk sunayen wannan fitan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma ba a samu an yi yakin ba to nan gaba za mu tashi akan yakin dumatul jandal insha Allah ta'ala kafin yakin al-ahzab babban yaki da za mu dade a cikin sa shi ma insha Allah muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sa muna fahimtar waɗannan abubuwa kuma Allah ya fahimtar da mu darussan da suke cikin wannan rayuwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yadda yake mu'amala da halaye da ɗabi'u da abubuwa a mu kuma ɗauki abinda za mu iya ɗauka daga ciki wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wannan me yake cewa ta wannan na tambaya a kan layya ne ko saboda muhimmancinta ba za a bari sai sati ya koma ko ya sake zagayowa ba yana tambaya ne akan ya halatta mutum ya yi layya ga wanda ya mutu kamar yadda a iya yin aikin haji a gare shi na'am dangane da aikin haji haka ne za a iya yi wa wanda ya mutu amma dangane da layya malamai sun tattauna akan ayewa wanda ya mutu layya abinda ya tabbata a aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine bayewa wanda ya mutu layya a wanda yayi a cikin layyarsa abinda ya ambata shine hada an muhammadin wa an ahli muhammad ya kuma yi wani ya ce haza an muhammad wa an ummati muhammad mimman lam yudhaha ko wa amman lam yudhi min ummati muhammad ga wanda bai layyaba daga cikin al'ummar wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sai suka ce wannan ya nuna banda mamata a ciki kuma sannan saboda kasancewar shigar da harkar mamata a cikin irin waɗannan yakan jawo a wani abu da zai iya kai mutane ga tunanin mamaci a lokacin yanka kila ya kai mutane ga ko wani abu na shirka amma wasu malaman suka ce min haithul asal in ayyanka ne da sunan wani ya samu lada tunda an yi anil ahya'i to ba matsala in sadaka ce a yi tunda dama ya halatta a yi sadaka a madadin mamaci ka halarto wani da ya rasu a lokacin da zaka yanka wato layyarka ka ce daga ciki akwai wani da ya rasu wasu malamai suka ce babu matsala ana muddin ba ana nufin wani abu ne da zai kai ga wato tunanin roƙonsa ko wani al'amari ba malamai dai sun tattauna ba matsala a ciki allah maɗauki ya kyauta